بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة بير hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da biyar ga watan sha ɗaya a gregorian calendar 2024 wannan shine kasadinmu na 123 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama Abdulazim Albadawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a Idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan cikin kitabul idaini babun da ke magana akan sallar idi guda biyu Mun yi magana dangane da abin da ya shafi a hukuncin sallar idi da lokutan da ake yin sallar idi da kuma hukuncin fita a je bayan gari maimakon a yi ta a cikin gari ko a wani masallaci na juma'a da kuma hukuncin yi mata kiran sallah ko kuma ikama cewa ba a yin waɗannan sannan muka yi bayani dangane da siffar yadda sallar take da kabbar barin da ake yi a raka'ar farko da kuma kabbar barin da ake yi a raka'a ta biyu sannan mun yi magana dangane da alƙira'atu fiha irin surorin da ya dace a karanta kamar yadda aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratu a sabbi hisma rabbikal a'la da kuma suratul gashiya sannan aka samu cewa har ilau annabi sallallahu alaihi wasallama daga ubaidullahi dan abdullahi cewa umar dan khattabi ya fita sallar idi sai aika wa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiransa abu waqidin laifi ya tambaye shi shin menene ka sani annabi yana karantawa a sallar idi ya gaya masa cewa annabi yana karanta suratu qaf war qur'anil majid da kuma iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar suratul qamar waɗannan sune surorin da aka rawaito cewa annabi yana karanta su a sallolin idi ko na karaba ko kuma na babba to yau in Allah ya yarda za mu tashi akan al-khutbatu ba'daha wato yadda ake yin khutba bayan an gabatar da sallah sallar juma'a ita sai an yi huduba ake yin sallah amma sallolin idin nan guda biyu sai an yi sallah su kuma ake yin huduba na fata an gane to wannan shine bambancin su da sallar juma'a annabi na abbasin qala shahidtu al-eid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة daga sahabi Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Qur'ani ko malaman tafsiri cikin sahabban manzon Allah Abdullahi dan Abbas yake cewa na sallaci sallar Idi tare da Annabi Muhammadu ma'ana na bi manzan Allah sallar idi kai sahabbai sun more mana sun bi babban limami shugaban limaman duniya kenan kaga sallar ka garanti ba magana ba matsalar ta karbi ko bata karbi ba a ta karbi kawai an gama an gane maganar da kyau ku wa abi bakarin sannan na bi sallar idi tare da sayyidina abubakar wa umar dan abbas ya ce na bi sallar idi tare da sayyidina umar wa uthman haka ya ce na yi sallar idi tare da usmanu dan affan allah ya ƙara wa waɗannan sahabbai yarda gaba ɗayansu ya ce fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutba dukkansu abinda suka gada daga annabi na sunna shine ana gabatar da sallah ne kafin ai khutba sai bayan an gabatar da sallah sannan ake yin khutba yace haka ya sani haka ya gani sahabbai suna yi kuma haka ya gani annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi don haka duk wanda ka gani ya zo ya yi sallar idi da ya tashi sai ya fara hudu ba kafin ya gabatar da sallah fa'alam annahu bidi'iyyun ka sani wannan ɗan bid'a ne ya zo da abin da Allah bai ce ba annabi Muhammadu bai ce ba kuma da wannan ne muke jan hankalin mabiya sallar idi da mu ji tsoron Allah idan an idar da sallar idi ana so a saurara a ji hudu ba domin huduban nan huduba ce ta shekara za a tattauna matsalolin da suka shekara ne ko aka shekara a cikinsu to sauraron wannan hudubar tana da muhimmanci kisa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanta a baya cewa hatta al'awatiq da al-khudra wato matan da aka ainihin wato killace su ko aka taskace su a ɗaki ba sa yawan fita saboda tsari akan fitar da su a ranar idi annabi ya ce daga cikin hikimar fitar da su ya ce wali ya shahadnal khaira su je su halarci alheri wa da'awatan musulmi ne da kuma addu'ar musulmi wato su halarci wa'azi da liman zai yi ko da kwa suna jinin al'ada ba za su iya yin sallah ba su ji wa'azin da liman zai yi sannan kuma su ainihin wato saurari addu'o'in musulmi idan an ce Allahumma ka za su ce amin na fata an gane to waɗannan abubuwan guda biyu su ne muhimman abubuwan da ake bukata musulmi idan ya je sallar idi ya mai da hankali ya ga cewa ya same su farko dai ita kanta sallar in so samu ya samu sallar idan aka yi sallar ya saurari hutuba shine abu na biyu sannan addu'o'i da za a yi a wannan rana ya tsaya a yi tare da shi ya kuma amsa amin domin duk kowa na gari gaba ɗaya ya zo ba a san a bakin waye ne Allah zai karɓa addu'an nan ba wane da kake ganinsa kamar shi ne kusa da Allah wallahi ta iya yiwuwa shi ba kowa ba ne a wurin Allah kai da ka raina kanka sai Allah ya karɓa addu'ar musulmi saboda dalilinka ina fata an fahimci magana kissa ta ɗaya daga cikin magabata ta ishe mu hujja eh kissa ta ɗaya daga cikin magabata ta ishe mu hujja shine wato a wannan mutum wanda bai gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma annabi ya ba wa umar dokar cewa duk ranar da suka gamu ya ce masa ya masa menene waisul karni wannan kaɗai ta ishe mu ka gane ku duba a gaban annabi akwai su aliyu akwai su umar akwai su abubakar akwai su kaza akwai su kaza duka amma annabi su din ya faɗawa cewa in sun gamu da hiya masu addu'a kaga kenan matsayi baya nuna kai wani ne a gurin Allah in dai ba Allah ne ya kai mai da kaiwa na ba kawai ka bari Allah ya mai da kaiwa ne su ne kusa da manzan Allah kullum amma ba samu wannan matsayin ba sai wancan da bai taɓa ganin manzan Allah ba to galibi mutane suka raina kansu sai su ga su ba komai bane da haka shi dan bai je ba ma ai ba matsala bane dan bai tsaya ma akai wani addu'a ba ai ba matsala bane dan bai tsaya akai hudu ba da hi ba ai ba matsala bane a'a shi matsayin dan adam a gurin Allah gaibu ne sirru ne ba wanda ya sani sai shi Allah subhanahu wataala saboda haka ka tsaya ka yi baka sani ba wallahi bakinka ake jira Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ka yi addu'a Allah ya karɓa kowa sai ya huta ɗaya daga cikin mata zamanin sahabbai ta yi zina jama'a da ta yi zina sai ta zo gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ce ta yi zina annabi ya bi duk wani mataki daga cikin matakai na kubutar da rayuwarta a'a a ce ba ta da hankali a je a tsaya a tambayi danginta shin an ana da rekod ɗin ta taɓa haukacewa ko aljanu sun taɓa buge ta aka je aka bincika aka ce babu wannan a'a a je a duba a ga shin shekarunta ma ya kai tana da cikakken hankali ta kai matakin tamyizi za ta bambance abu mai kyau da mara kyau aka bincika aka gafa tana da cikakken hankali balagaggiya ce ina fata an gane aka ce to ai an ce tana da ciki eh to ai idan an kashe ta an kashe har cikin kuma ita ta yi laifi dan cikin ta bai yi laifi ba annabi ya ce a bari sai ta haifi yaron sannan sai ta zo sai a yanke mata haddi aka je aka jira wata tara jama'a sanda ta haife cikin ta dawo ta gaya wa annabi fa ta zo ta ita ce matan nan da ta zo ta ce ta yi zina annabi ya ce ba buguwa ta yi ba kuwa wannan ba abin da ta sha na maye a je a shinshi na baki aka yi duk abin da aka yi aka ce lafiyar ta garo ya ce to ai ɗan yanzu idan an kashe tawa zai ba shi nono aka ce ai akwai masu shayarwa za a ce a ai nonon uwa ya fi tantanta gaɗa sama da nonon kowace irin mata aka jira ta shayar da yaro tsabar ta gamsar da annabi cewa eh ta gamsar da annabi cewa yaro ya kai munzili ko ya kai mataki ta zo da he gurin manzan Allah da masa a hannun shi yana ci ta ce ya rasulullah kaga yaron har ya iya cin abinci ko na mutu bai da matsala malam ku duba imanin irin na mata na mutanen na mutanen zamanin annabi Muhammad tana so sai an tsaye da haddin Allah akan ta dan Allah ya yafe mata a lahira ba duniya ce damuwarta ba ta gama da duniya lafiya ta haɗu da Allah lafiya annabi sannan ya ce to a karɓi yaron fa shudda alaiha thiyabaha marawaici ya ce aka je aka tona rami aka binne wannan mata sai aka binne ta abin nan aka aka jefe ta da ta rasu aka je aka yi mata wanka aka yi mata sutura an zo za a yi mata sallah annabi ya shiga gaba umar sai ya zo sai ya haka ya ce tsaya ya rasulallahi a tusalli alaiha wa hiya zaniya za ka yi mata sallah bayan ta mutu mazinaciya manzan Allah ya ce umar ba ni guri ya ce laƙad tabat taubatan lauƙusima ala sabi'ina min ahalil madinati la wasi'atku annabi ya ce ta yi tuban da da za a raba wa mutum saba'in a cikin mutanen madina da ya ihe su shiga aljanna ya ce kai baka ga tsantsar imaninta ba mata ta yi zina duk duniya ba wanda ya sani amma ta ɗauko kanta ta kawo gurin annabi muhammadu ta ce a kashe ta wannan kaɗai bai isa ya nuna maka wannan matar mai imani ba ce ku duba ku ga matan nan laifi ta yi ba fa abin kirki ta yi ba laifi ta yi amma yanzu ta taka matsayin da wasu ma daga cikin wanda suke kewaye da annabin ba su same shi ba ban gane ko kun gane ba da annabi ya ce ta yi tuban da da za a raba ladan tubanta da imaninta zai ishi mutum saba'in cikin madi su umar ba sa cikin madinan ne annabi ya bambanta ban da su ko kuma a hadisin ya haɗe gaba ɗaya haɗewa ya gaba ɗaya to wannan yake ƙara nuna mana kai ka daina raina kanka baka san kai waye ba don haka tsaya ai sallah da kai tsaya ai huɗuba da kai tsaya a yi addu'a da kai ka ɗaga hannu ka ce amin ya Allah ba ka san me Allah yake jira ba wallahi a kanka jama'a kun fahimci maganar da ke ku ta iya yiwuwa kai ake jira ka roƙa Allah ya bayar kai ake jira ka faɗa wa Allah Allah ya karɓa kai ake jira ka ce Allah ga damuwar mutane Allah ya karɓa ɗaya daga cikin sahabban annabi Musa jama'a yayi wani laifi aka hana ruwan sama aka fito roƙon ruwa aka gama shiru aka koma aka sake fitowa aka gama shiru aka sake fitowa aka dinga fitowa a biye gagara annabi Musa ya ce ya Allah me muka yi ne kam me ya faru ne ya Allah mun tuba Allah ka ba mu ruwa sai Allah ya ce wa annabi Musa cikin taron ku da kuke zuwa sallar roƙon ruwa akwai wanda ya taba ni ya mun ba daidai ba dan haka ba zan ba da ruwan ba annabi Musa ya shela ya ce jama'a Allah ya ce akwai wanda ya taba shi a cikin mu yayi ba daidai ba dan haka dalilin sa ya hana mu ruwa muna roƙon jama'a don Allah idan akwai wanda ya san yayi wata tabar gazar da ta sa aka hana mu ruwan nan ya taimaki addinin musulunci don Allah ya fita ya ba mu guri domin Allah ya saurare mu an gane maganar da kyau ku ya fita ya ba mu guri domin Allah ya saurare mu me ya faru wannan bawan Allah ya san shi yayi wannan laifin kansa yana buɗe sai ya jawo bargon da yake kansa sai ya lullube sai ce ya Allah na san da ni kake ai bahaushe ya ce kowa ya ba daidai ba ya sani haka ne ko ba haka ba kuma Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira kowa ya san kanshi na rantse da Allah in yau ka ci dukiyar wani kai ka san ka ci in ka zalunci wani ka san ka zalunci wani in ka latsa yar wani ka san ka latsa ta yau munafikin Allah ka zo kana zazzarawa mutane idanu kuma ka san kayi ko bai san yayi ba wallahi ya san yayi ina fata an gane magana dan haka duk wanda yayi laifi ya san yayi baya bukatar sai an gaya mar wallahi balil insanu ala nafsihi basira so wannan bawan Allah yace ya Allah na san da ni kake ni ne nayi wannan tabar gazar ina roƙonka Allah yadda ka rufa min asiri ba wanda ya san nayi sai kai yanzu daga na fita a taron nan za a ce ka gan hitan ka gan hitan la dan wane ne ashe wane ne la ilaha illa shikenan mutane sun samu abin yayatawa Allah ka rufa bin asiri amma na tuba ba zan kara ba yana rufe bakin sa kawai sai ga ruwa sha far malam kawai sai ga ruwa ta ko ta ina annabi Musa ya waiwaya ya waiwaya ya ga ba wanda ya tashi a gurin nan sai ce ya Allah ka ce akwai wanda ya tabo ka a cikin mu mu taron da muka zo roƙon ruwan nan ka ce ba za ka bayar ba sai ya bar gurin kuma mu gaba mu ga kowa ya fita ba kuma ka ba da ruwan Allah ba mu gane ba fa kai ka san me ka hukunta a cikin wannan gurin sai Allah ya ce wanda na hana ku ruwa domin sa so yanzu saboda ke kuma na ba ku ruwa tuban da ya na yadda har zuciyarsa ya tuba tsakaninsa da Allah da gaske ke ba makaryaci bane ba munafiki bane da gaske ke har cikin zuciyarsa Allah yake nufi a dalilin wannan na yafe mar kuma na saurare ku na ba ku ruwan don haka na rufa mar asiri a lokacin da ya min laifi sai yanzu da ya tuba ne zan tona masa asiri ba zan faɗa muku waye ba kawai ku je ku an ba ku ruwa kuma za a ci gaba da ba ku ruwa yo ashe ɗan adam gaibu ne ba wanda ya san shi waye ne raina kanka da kake shi yasa baka gane matsayinka ba a gurin Allah amma da zaka zage kana nuna wa Allah matsalarka da damuwarka da damuwar al'umma wallahi sai Allah ya saurari mutane a dalilin ka kai kadai Allah ka ba mu ikon ganewa saboda haka ana so idan an je idi ka nutsu a yi sallah tare da kai kabbar barin nan ka tsaya ka koye su sosai a yi da kai in an gama aka zauna ka nutsu ka yi addu'aye a yi hudu ba ka saurari wa'azi sosai inda ka ji wan inda kake da matsala ka ji tsoron Allah ka gyara Allah har yaban masu kula da me suka yi wanda suke aka faɗa musu magana alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanu wanda za su saurari wa'azi sai su duba ina suke da matsala sai su gyara matsalarsu na rantse da Allah babu wani ɗan adam a duniya da ya more irin wanda ya yadda da ya yi ba daidai ba kuma ya gyara ba daidai in shi ba ya saurari wa'azi ya saurari nasiha ya saurari inda yake da kuskure ya yi fatan Allah ya baki ikon gyarawa ba wanda ya gama da duniya ya gama da mutane wallahi tallahi irin wannan mutumin Allah ka ba mu ikon gyara laifukan dan haka yace a sun kasance suna ainihin wato yin hutuba a kafin ainihin wato suna yin sallah kafin khutba as-salatu qablaha wa ba'daha shin ana yin sallah kafin sallar idi ma'ana sallar nafila an je idi a yi nafila ko kafin a fita daga gida a yi nafila ko an an idar da idi ka da ka tashi ka ka yi wata nafila ko in ka dawo gida ka yi wata nafila an ibn abbasin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama salla yawmal fitri raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha shikenan kawai daga abdullahi dan abbas ya har ilau yace lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama salla yawmal fitri yayi salla a ranar karamar sallah sallar idi kenan raka'ataini yayi raka'o'i guda nawa guda biyu lam yusalli qablaha wala ba'daha annabi bai yi sallah kafin wannan raka'a biyu ta ranar idi ba haka kuma bai yi sallah bayan wannan raka'a biyu ta ranar mai ba shikenan dan haka ba a da buƙatar wata nafila ita kanta sallar mecece ita dama nafila ce shine magana mafi inganci an gane saboda haka kawai idan kai sallar ka tashi ka tafi bayan an gama hudu ba an yi addu'o'i an tashi an gane ko ma yustahabbu yawmal eid akwai abubuwa mustahabbai da ake so mutane su aikata su a ranar idi ana buƙatar mutane su kula da waɗannan abubuwan a ranar idi awwalan na farko al-ijtisalu ba a so kai makaniki ne kawai daga gurin makanikanci ka wuce masallaci idi kai mesin ne busu-busu da suminti a jikinka da jirwayen ruwa ka wuce masallacin idi ba a san wannan a'a kana aiki ne wanda ya shafi kafinta a ganka busu-busu da ƙurar katako daga ina abin nan kai tela ne a ganka da guntayen yadi a mammakala a wuyanka musamman ma teloli su wannan lokacin lokacinsu ne don wani wallahi daga shagon malam usman haka ne ku eh kun sha yin haka ko Allahu akbar wala su bai ce su sha yin haka ba san tsohon tele ne ko da yake har yanzu yana kai an gane magana da kyau ko kawai daga shago dama ka kwana a shago ana gobe sallah baka sallami wasu gayu ba asbar fari ka kulle shagon ka yi idi suka buga mawa ina masallacin idi ina idi kai baka san yau ranar idi bane yana so ya zille ne bai gama wa na ɗinkinsa bai gama gaye ɗinkinsa ba yawwa da haka sai idan da sallah kuna gaisa da ka ga guntun yadi a makala a nan ɗinsa a wani a nan a wani a bakin aljihu da shauransu to an fi so mutum ya wanka ya nutsu ya wanke jikinsa sannan sai ya fita ainihin wato idi an ali radiyallahu anhu annahu su'ila anil ghusli faqala yawmul juma'ati wa yawmul arafa wa yawmu arafa wa yawmul fitri wa yawmul adha ali dan abi talib Allah ya hada ma aljanna an tambaye shi dangane da wanka nawa ne ake so na sunna mutun ya kula da su sai ce na farko yawmul juma'a ranar juma'a ka daure kai wanka kar ka yadda ka fito juma'a ba kai wanka ba wa yawmu arafa haka idan ka je aikin hajji ranar arfa jama'a kai wanka ka kintsa daga mina sai ku fita ina ku fita arfa ina fata an gane dama ranar da kun fito za ku yi mina ne kuna zuwa mina sai ku ainihin wato kintsa daga mina washe gari sai ku tafi ina arfa ina fata an fahimta to ka yi wanka a filin arfa akwai banɗakai sun fi dubu wane ɗari sai ka je ka kai wanka a gurin sannan sai ka wuce sannan yawmul fitri ranar karamar sallah ana so ai wanka sannan wa yawmul adha haka ranar sallar layya ana so ainihin wato mutum ya wanka ina fata an fahimta to wannan dai shine wanka abu na farko da ake bukata kar ka tafi ranar idi baka yi wanka ba gaskiyar magana rahin yin wankan mutum a ranar idi bai dace da sunnar manzon Allah ba lubsu ahsani thiyabi abu na biyu shine sanya mafi kyawun tufafi yasa ake so ɗayan biyu idan ba ka da sabo kar to ko welcome back ka yi ka san akwai welcome back kun san welcome back ko dayin ka je a yi maka ka je a daya maka su eh ko ka sa bula in an ganka kuma a ce bula ce daga baya omo eh aka shi kenan matsala ta same ka na fata an fahimci magana amma dai akalla ko ka samu sabbi in sabbi ba su samu ba to ai maka dayi ka je ka gurin gayin nan masu abin nan yanzu su daya masu an gane ko an ibn abbas qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yalbasu yawmal eid burdatan hamra annabi sallallahu alaihi wasallama inza abdullahi dan abbas ya kasance yana sanya burdatan hamra burdatan hamra wato alkabba ja jar alkabba annabi yake sakawa a ranar idi yayi wanka ya ci ado sai a sai ya samu jar alkabba sai ya kifa a gadon bayansa sai ya lullube jikinsa da ita sai ya fito idi ina fata an fahimci magana wato daga cikin nau'ukan kayan da annabi yake sawa kamar yadda mai shama'il muhammadiyya ya kawo annabi yana son saka yana son saka menene farin kaya shine na farko abu na biyu korayen kaya abu na uku abin nan wannan jan kaya jajaye annabi yana son sa ka jajayen tufafi to ko ba komai kai ma ka ɗan sunnantu da sunnar manzan Allah ya zama a cikin kayanka akwai dai koda koraye ko kuma farare da kuma 'yan jajaye duka sirka sannan ka sa wanda duk kake bukata kake sha'awa ka dai bi sunna kuma sannan ka sirka da abin da ranka yake so babu laifi daga cikin nau'in kayan kuma da annabi bai son sakawa shine akwai mai yalo yalon tufafi annabi baya son saka shi ya ga wani da yalon tufafi sai ce wannan mahaifiyarka ne ta baka aro ma'ana yalon kaya sai mata eh yawwa to amma ku lura shi yalo fa sai ka je an gaya maka masana launi sun gaya maka wane ne yalo wani kaya ne yalo idan baka sani ba za ka yi ta ganin mutane da milik kalo kana cewa kun yi bid'a kun sanya yalo ka je ka masana launi su nuna ma me asalin yalo to asalin yalon da yake daukar ma'anar yalo wanda babu sirkin komai ina fata an gane to shine annabi ya hana namiji ya saka har ma ya danganta da cewa sai dai mata banda menene banda mazaji an gane amma da kore da fari da ja waɗannan launukan kaya ne da annabi ke son sakawa kuma ya sunantar da saka su ina fata an fahimta in ba ku manta ba a hakamul jana'iz da muka zo magana akan wankan gawa da kuma yi wa gawa likafani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga tufatar da mamatanku da fararen tufafi ko fararen yaki ina fata an fahimta saboda haka yana da kyau mu dinga saka fararen tufafi da kuma koraye Allah ya sa mu dace na'am dan haka annabi yana saka jar wato alkabba ko kuma jar babban riga abu na uku al'aklu yawmal fitri qabla al-khuruji idan ranar karamar sallah ne ana so sai ka ci abinci akalla in zaka bi sunna ta hakika kuma ka samu dabino wutri ko ka ci uku ko ka ci biyar ko ka ci bakwai ko ka ci sha ɗaya abin nan tara kai sori ko ka ci sha ɗaya ko ka ci sha uku ko ka ci sha biyar ko ka ci sha bakwai ko ka ci sha tara ko ashirin da ɗaya a kamai da hito kenan eh ka sa ko wanda baya baya baya baya abin nan ɗin yunwa shi wannan tazara aje a dawo ɗin ma zai ga ya takura to ka nemi kamar kwano biyu ka ajiye a gidanka saboda irin wannan ranar sallah ta karamar sallah sai ka ɗebo ƙwaya ashirin da ɗaya ka ce a kawo maka ɗan shayi mai zafi ina fata an fahimta kana ɓarewa kana jefawa kana sifawa ina fata an fahimta kana ɓarewa kana jefawa kana sifawa in ka ji cikin ya ɗanyi abu ne ka ce to masha Allah ka san shi dabino wato dabino in kana neman abincin da ke zama madadin abinci da ruwa ka samu dabino malamai sun ce mutum zai iya yin sati biyu yana cin dabino bai sha ruwa ba bai ci abinci ba kuma ya zauna lafiya zai baka ma'anar ruwa kuma zai baka ma'anar abinci duka duka wanda ya samu da ɗanye da bushashe sai dai yanzu da ke zamani ya kai zamani ana da matsala irin ta olsa da shauransu idan mutum bai tauna busasshen sosai ba zai iya illata shi ko kuma ya yanka mar hanji domin akwai wani daga cikin magabata haka ta same shi mutum ne wanda yake son karatu wasu ma sun ce imam muslim ne yana son karatu sosai baya son bacci to sai ya samu garin acca da dabino sai a dandaka shi a dandaka shi sai a yaryada masa zuma sai a kwaba shi a kwaba shi sai a tura shi kamar irin kantin Ghana din nan da ake faɗa ko a tuttura a tuttura sai a shanya mar a rana sai ya bushe idan ya bushe sai a kawo masa ruwan ɗumi a ajiye masa sai ya dinga ɗauka kwaya ɗaya yana ɓalla yana ci yana shan ruwan zafi saboda dabino shine abincin da idan ka ci ba zai sama kasala da mutuwar jiki ya hana ka ya dinga saka ka bacci ba indai kana cin sa zai zamanto jikinka ya zama moderate ba zai saka ka nauyin jiki ba sannan ko ba zai saka ka kasala ba an gane to sai mai da wannan shine abincinsa to wata rana sai ya ci abin sai bai tauna shi da yawa ba sai ya haɗiye shi sai aka samu wani mai ƙarfi sai ji sai ya yanka hanjinsa ta ciki wannan shi ya zama ajalinsa wasu malamai sun ce imam muslim ne wannan abin ya same shi ku duba saboda tsabar kar yayi bacci yayi karatu har wannan abin ya zamanto masa sanadiyar rayuwarsa ta ji magabata mana to sannan dabino da kake ganin sa akalla ya kai kusan nau'i 200 a duniya nau'i ɗai ɗai ɗai ɗai nau'i 200 babu wata itaciya a duniya da take nau'in dabino kuma kowanne yanki a duniya idan ka je zaka samu nau'in dabinansu daban yanzu mu nan Najeriya za ka ga nau'in dabinanmu daban in ka je Nijar za ka ga nau'in dabinansu daban inda za ka tafi Sudan za ka ga nau'in dabinansu daban in ka je Saudiya abinda za ka gani kenan in ka je Masar suka ce ya fi nau'i ɗari biyu daban daban daban daban daban haka za ka gan shi akwai ƙanana akwai manya daga Algeria akwai wani abokina shine kusan jami'in abin da ya shafi harkar tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin Najeriya da da Algeria ambasada abin nan ba ambasadan ba to a office din ambasadan yake aiki kusan shine dai na biyu a office din yawa immigration ne babba kusan shine na biyu a office din ko na uku dan zamfara ne akan social media muka saba da shi yana ganin karatu tukana har ya nemi number na ya buga mu muka saba da hito sai ya zama duk lokacin da zai zo Najeriya daga Abuja sai ya bada dabino daga Algeria sai a kawo mun ni dai tun da nake na rantse da Allah ban taba cin dabino mai zakin bala'i da dadin bato da dadin me za a ce ne eh wallahi har shi bai kai wannan ba zaki fatau mana ya kawo min shi ya kai kusan sau uku daga baya ya gama aikinsa ya dawo Najeriya na ce to ya za a yi yanzu kuma ka sakalta ni da cin dabinan wallahi sunansa Alhaji Nasiru Allah ya saka mishi da alkhairi so idan mutum abin nan zai tafi idi idan yana ganin ba zai ci wani abinci ba to akalla ya ci dabino shine ma annabi ya fici kuma shine annabi ya sunnanta yin buɗe baki da shi saboda zaka iya yin buɗe baki da dabino ka ɗauki tsawon lokaci ba ka sha ruwa ba kuma ba abin da zai same ka in dai kai buɗe baki da dabino to da izinin Allah za ka iya kai tara ko goma na dare baka sha ruwa ba kuma ba komai ba abu wani sanka ba za ta tashi ba ba wata matsala da izinin Allah saboda shi magani ne kuma abinci ne Allah shiryar da mu saboda haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin wato abin nan yawwa kana rasul an anas قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات كاجكو daga sahabi Anas dan Malik Allah ya hada mu da Anas a aljanna yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar idi na karamar sallah a yaghdu yawmal fitri yana sammako ma'ana la yaghdu yawmal fitri baya sammakawa ya tafi sallar idi karama hatta ya akula tamratin har sai ya ci yan dabinai to anan sai ba a faɗi adadi ba amma dai ya zo a wasu ruwayoyi cewa ko guda uku ko guda biyar ko guda bakwai gwargwadon abin da kaga ya dace amma dai ya zaman zo odd number ma'ana wutiri ina fata an gane Allah shiryar da mu abu na hudu da ake so na sunna a ranar idi ta'khirul akli yawmal adha hatta ya'kula min udhiyatihi wato ana so mutum ya jinkirta cin komai idan ranar sallah babba ne har sai ya ci daga layyarsa to ku lura anan wasu su ce hanta za a ci wasu ce koda wasu ce cinyar baya wasu ce ta gaba babu irin maganganun da ba a fara to magana mafi inganci shine kawai wani bangare na wannan dabba ko ina ne sannan bid'a ta biyu da mutane suka danno feste hede a gasa wasu su ce hede a soya wasu su ce sai dai a dafa da haka kaga mai gida yana ta neman tsinken mahauta jama'a ina ake sa tsinken mahauta da Allah a makotan nan a kawo mana zami gashi waye ce ma dole sai an gasa akara maka Allah ko wayan fanka kai Abdullahi anka ko dai kai ma kana so ka ne mala Abdullahi dan yanda da jiga faɗi wayan fankan nan anya baka so ka kai ma yau ba goguri ne wala Allah hima hima hima gashin yake yi To, saboda haka bid'a ne a ce ga nau'in abin da za a yi, cewa gasawa za a yi, ko a ce dafawa za a yi, ko a ce menene soyawa za a yi. Duk nau'in da ya samu mutum ya ci, ya fita sallar a babbar sallah ma'ana sallar lahiya idan ya je ya dawo ma'ana idan abin idan ya dawo daga sallar lahiya afwan in ya dawo daga sallar idi a soya masa ko a gasa masa ko a dafa masa sannan in ya ci sai kuma a kamar abincin sallah ina fata an gane to wannan shine me dalilin ma akan wannan an abi burdata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana la yakhruju yawm al-fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yawm an-nahri hatta yadhbaha ko daga sahabi abi buraida yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance la yakhruju yawm al-fitri baya fita ranar sallah karama hatta ya ta'ama har sai ya ci wani abu shine muka ce ka ci dabino shine abin da yafi tabbata in babu ka ci koma menene wala ya ta'amu yawman nahari amma ranar sallah babba baya cin komai hatta yadhbaha har sai ya yanka dabban layyarsa idan ya yanka dabban layyarsa sannan sai a gutsuri naman sai a dafa mar ko a gasa mar ko a soya mar sannan in ya ci sai ya ce to a kawo abincin sallah kuma ina fata an gane to wannan shine abin da ya tabbata an gane to wannan shine abu na biyar mukhalafati tariqi ana so a canja hanya in ka bi ta wannan titin in ka tahi dawowa ka dawo ta wancan titin malamai suka ce bayan kasancewarsa sunna sannan kuma akwai safety domin zamanin yaƙe-yaƙe zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yanzu zamaninmu da ya zama akwai hali na tsoro ta iya yiwuwa kai baka sa rigar wani ba wani ya sa taka ban gane ko kun fahimce ni ba ma'ana kai ba abin da ya dame ka da ko amma wani yana yana ta target ta ina zai samu dama akan ka ko ya buge ka ko ya mauje ka ko ya ɗauke maka wani abu naka to in ka bi ta nan in ka dawo sai ka dawo ta nan wanda ya target ɗinka a nan sai dai ji ka a cikin gida ba shi kenan ba to wannan yana daga cikin hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hikima ta sunna da kuma tsari da musulunci cewa musulunci yana kula da rayuwar mutane yana kula da abubuwansu da wannan ne muke cewa na daga cikin rahin hikima na tsaro a ƙasar nan shine an shirya za a yaƙi 'yan ta'adda kuma sai a gaya musu ko a gaya wa duniya za ku fita garin sokoto ko za ku fita zamfara za ku je za ku tare su turji sai kuma kuka ɗora a midiya ga ku kun hau jirgi da ƙaramin ministan tsaro da babban ministan tsaro duka eh tsakani da Allah ina strategy na tsaro yake a nan jama'a ai kawai sai dai a ganku da gawar turji kun daga shi sama kawai yaushe kuka dira oho yaushe kuka sauka oho wannan shine abin da ya kamata to da wannan ne kuma sai na alharbu khudwatun annabi yace yaki dan zamba ne dole sai an sa abin nan yaudara a cikin yaki kuna iya bayyana nan za ku yi alhalin kuma nan kuka tankara wannan babu laifi amma inda kuka ce za ku je kuma a ganku a gurin a wannan babu strategy a ciki babu dabarar yaki a ciki jama'a kun fahimci magana da kyau ba a dabara ba a bayyana me aka shirya akan al'amarin yaki in dai da gaske ake to wannan ne kuma yasa wasu suke zargin cewa wannan yakin da gangan aka ki a gama shi kuma wasu abubuwan da ake bayyanawa da gangan ake bayyana saboda ba a so yakin ya kare ai kun ga bayan an kashe Halilu Sububu ai bai wuce sati biyu ba an harbe liturji amma kuma ya gudu saboda a ankare yake a ankare yake don haka tun da ankare yake ba zai taɓa sakewa da hatta wanda suke kusa da shi ba hatta wanda suke kusa da shi ba zai yarda da su ba su don haka ya zo yana biki ko an yi haihuwa ne wai a gidansa kai wato wani al'amari sai najeriya ma najeriya naija kai ƙasar nan ƙasar nan ma nan wai yana biki a gidansa ko an yi suna ne an dafa shinkafa ana ci sai aka kawo hari don haka shi tun kafin a kawo dama ya fahimci lalle yau ba lafiya a wannan yankin da haka ya tattara sai bob ya bar su suna ta cin shinkafa sai daga ba labari ya zo lalle an hari gurin amma fa an samu lalle bello ya gudu ba dole ya gudu ba kun ba hiliket tuntuni so kaga yanzu musulunci na nuna mana kai karan kanka ga wani tsari da musulunci ya baka dan ka zama mai tsaro kanka daga cutarwa ko daga mugaye ko daga masu hararka shine in ka bi ta nan dawo ta nan don Allah idan musulunci ya ba mu yadda za mu kare kanmu ta ya za a yi mu ba za mu zauna mu tunanin yadda za mu yaƙi 'yan ta'adda ko yadda za mu yaƙi waɗanda suke abin nan ba suke cutar da mu ba ƙasa malam ana ji ana gani ƙasa za ta durƙushe malam ana ji ana gani tun ana faɗin abin nan ana ganin kamar wasa ne amma abin nan yana nema ya zama da gasken gasken gaske ƙasa ba ruwan sha wasu yara da na gani na rantse da Allah a social media sun je sun ɗebi ruwan sha za su tafi garinsu abin nan za su tafi gidajensu wallahi abin ya ban tausayi na hankali ya tashi haka kuma na shiga wani ƙauye kwanan nan na ga yara sun ɗebo ruwa da na hango tafkin da suka ɗebi ruwan ni kaina da na ga tafkin sanda zuciyata ta tashi na ji alamun zan yi amai na rantsi da Allah amma su kuma fa sun ɗebi na sha ne za su kai gidansu ruwan fa idan an kai na farko sai an ajiye shi a rana ya ɗauki kamar awa biyu ya kwanta lob dittittikar da aka ɗebo da ita ta kwanta sannan a ɗaga shi a hankali ana motsa shi ɗin za su yi wa sama wannan tittikar a hankali a tace in aka tace a ɗauki tacaccen a hura wuta a ɗora shi kan wuta sai ya tafasa duk wata bakteriya da duk wata germs da duk wani abu na cuta da waye an murkushe shi in ya murkusu kenan don akwai abin da ko wutar wallahi ba ta isa murkushe shi ba sannan fa a sake ajiye shi a inuwa a rufe ya huce ya yi sanyin da za a sha sannan a sha haka fa ake shan ruwa a kasan nan ka je ka binciki mazauna ƙauye ka je yadda suke shan wahala ka je ka je yadda suke shan wahala mala eh wannan wayu kenan masu dabara wanda suka dan fahimci rayuwa wasu haka suke afka shi kai in banda kiyayewar Allah da ba sai da je a dinga debo gawawakin su ba tuka tuka wannan ba za a samu wanda zai shiga kauyukan nan ya musu tuka tuka ba tuka tuka tuka tuka wannan yanzu kwanan nan mutanen mu ba sa son taimakon addini ba sa son taimakon jama'a kwanan nan nake magana ga baba Ibrahim ranar nake gaya mishi nake magana da jami'in da yake da ɗaya daga cikin jami'an da suke kula da makabarta nan ba akwai kwamitin makabarta ba ina tattaunawa da shi jama'a injina guda biyar ake bukata na yankan ciyawa a cikin makabartan nan da waɗannan bayan Allah suka sadaukar da rayuwar suke aiki tukuru suke aiki tukuru wallahi injina guda biyar ake bukata injinan nan kowanne kwaɗe naira dubu ɗari da ashirin ne kwata-kwatansu naira dubu ɗari shida ne injin amma duk faɗin jihar gombe an rasa wanda zai kukan kura ya saya waɗannan mutanen injinan nan dubu ɗari shida nan a je a sayi injin kai kar ka je makabartar ba su da zuwa makabartar ka ba da wannan kuɗin a saya don a yanke ciyawar mamata kai ma za ka je ka kwanta amma an jama'a da wannan ne muke tsammanin za mu gama lafiya? inji na yanke ciyawar makabarta a gagara saya? tukwane ne sun samo fasaha irin na kano yadda ake rufe mutane da tukunya sakamakon itace yana burmawa yana waye sai suka samo fasahar yadda za a yi kabari a sa tukunya a rufe mutum ya dan fi safety ya dan fi zama ba tare da yana yawan rubzawa ba suka sa wani bawan Allah a nan kundulun yayi tukwanan guda 100 da nawa ne guda 200 da nawa ne akan za a je a karba kwata kwata kudin tukwana ina jin 130 ne har yau an gagara biyan mutumin a gaba na ya kira shi a waya yace ni nawa ne kudin tukunyan nan yace naira 130 ne yace har an kawo ko yace har yanzu ba wanda tukunya da za a rufe makabarta an gagara saya to kaji itace da ake kaiwa tunda wanda yake kaiwa ya rasu har yau an daina kaiwa saboda mu ba za mu mutu ba mu muna nan za mu yanke wa ƙasa cibiya ba wanda zai mutu a cikinmu muna yaudarar kanmu ne yasa kun ga wannan yanki namu na arewa na rantse muku da Allah idan bera da sata daddawa da wari idan shugabanninmu suna da matsala ina mai rantsuwa muku da Allah muna da matsala wallahi muna da matsala galibin maganganunmu a iya baki ne ba ma aiki tukuru wajen mu ga cewa mun cire kanmu da al'ummarmu daga cikin masifa da bala'i wannan ana magana masu kuɗi ƙwarai da gaske to ai ba magana aiki ba kwamanda yanzu a kauce wa saɓan Allah ma abautawa Allah aiki ne yanzu a gurin mutane yanzu duk masifar da ake cewa arewa ta shiga bala'i ku gaya man a cikin manyan arewa ya tahi ya yi yunƙuri ya ce yana so sai an ciro arewa daga wannan masifa babu wannan aiki muke yi ɗazun nan ina ganin Profesor salisu shehu yana magana akan cewa wallahi ilimi fa arewa ya mutu ya ce ku da kuka je kuka zauna a abuja kuna ta sa 'ya'yanku a makarantun da ake saka yaro tam naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar tam naira miliyan uku tam naira miliyan ɗaya da ɗari biyar ya ce wallahi ku duba ku gani duk makarantun da suke garuruwanku wanda kuka je kuka yi a kyauta yau makarantun sun mutu makarantu sun mutu akwai makarantar da aka ce min malamin a sati biyu sau ɗaya yake zuwa shi kaɗai ne malami a makarantar ko headmaster babu shi zai zo ya tara yaran ya ba su abin da ya ba su ya tsallaka ya tafi shi ma a hakan a hakan a hakan sanda aka haɗu da mai ɗan ɗan ɗan dagacin ƙauyen da wane ne aka haɗu cewa to kowanne uban yaro ya kawo naira ɗari ɗari ko ɗari da hamsin hamsin idan ya zo a haɗa mar a bashi saboda salarin da ake bashi bai ishe shi ya shigo ya karantar ya transport ya koma kuma ya samu ɗan abin da zai kashe babba zai ishe shi ba don haka suka ce sun yadda duk bayan sati biyu ya zo sau ɗaya ya koma haka fa ake tafiya fa a ƙasar fa akwai bawan Allahn da ya same ni kwanan nan ya ce min shi ma'aikaci ne a ɗaya daga cikin gidajen talabijin haka ya ce malam abin da ake turo mana a ofis ko man da zai ishe mu mu saya mu tada janareto tun da yanzu ba wuta a ƙasar mu yi aiki ba zai ishe mu ba ballantana maganar ɗan alawansu za mu je guri kaza ɗauko rahoto za mu je guri kaza mai hira da wani za mu buga motar ofis mu je kaza ya ce duk gaba ɗaya da muka yi lissafi sai muka ga abin da ake turo mana ba zai mana rabin abin da muke da shi na bukata ba ballantana mu ya ɗan samar mana da abin da za mu abin nan ya ce to malam mun ci salar mu mun ci halin na ce kwarai da gaske ya ce duk wanda ya ɗauke ka aiki ya baka aiki sai bai baka yadda za ka gudanar da aikin ba idan ya turo salari ka haɗiye ɗan iska billahi la ilaha illa hu haɗiye shi wallahi don me sa ka ɗauke shi aiki ba ka ba shi yadda zai gudanar da ban gane ko kun fahimta ba an baka aiki amma duk hanyar da za ka gudanar da aikin an ta kwaikwaye ta an hana ta gudana daga can sama a kabiran musulmi haɗin suke cinye komai to haka mu ma kuma bayan manyan mu ƴan banza ne mu ma kuma ƴan malafar uba ne ku yi haƙuri ɗazun nan na ga malam abin nan malam wannan datta a salafi ya ɗora wata yarinya kwata-kwata wallahi yarinyar nan bata wuce shekara bakwai ba in ta kai ban sani ba ko wani kusan kusan ga postin din dakta as-salafi yawanci maganganunsa da yake ɗorawa mafi yawanci ana samun na gaskiya malam yarinya ce aka yi mata taron dangi aka yi mata fyaɗe bata wuce yar shekara bakwai ba bayan an mata fyaɗe kuma aka kashe ta aka ci kuikuye ta a cikin zani kwamanda na rantse da Allah aka zo aka ajiye ta a bakin masallaci ka gani kaga fasadin kai satin yanzu datta asali ka gane ko yar shekara bakwai suka yi mata fata-fata sannan suka kashe ta suka nannaɗe ta a zane suka ajiye ta a bakin masallaci yanzu wannan ba cin zarafin addini ba ne ba ma ka aikata ɓarna kuma ka kawo shi jikin masallaci ma'ana saɓan da kai na Allah bai ishe ka ba har sai ka wulaƙanta addinin Allah ka wulaƙanta wata sha'ira ta musulunci to haka fa muke fa muna so sai Allah ya saurare mu amma ba mu da gaskiya duk mu'amalar da kai da ɗan uwanka sai ya zalunce ka sai ya cuce ka sai an aikata rihin amana da rihin gaskiya haka muke kuma so muke sai ƙasar ta zauna lafiya da haka kuma duk gwamnonin arewa mun yi ittifaki babu gwamnan da yake da ƙoƙari irin gwamna baba gara umara zulum dukkanmu mun yi ittifakin haka amma ka je ka hau kan social media ka ga yadda 'yan garin shi suke zunduma mara asha suke zagin shi mara imani mara mutunci azzalimi duk gwamnonin nan ba wanda in an bashi haƙƙin talakawa yake ƙoƙari ya isar da shi zuwa ga masu abun na rantse da Allah ni dai ban gani ba ban san ko wani ya gani ba a cikin ban ga kamar sa bane zai raba kuma fa a cikin kaso 100 na aikin kaso 75 da shi ake yi ai komai tsiyarka zaka rage wani abu na zalunci tunda kaga mai abun a kusa da kai haka ne ko ba haka ba saɓanin su ƙoƙo su bayar su yi gaba ba sa bibiya ba su ma san me ake yi ba haka ne ko ba haka ba amma ka je ka ga yadda al'ummarsa suka kasa yi masa uzuri to ka gaya min da yadda za mu gama lafiya me muku ƙoƙari kun zage shi mara muku ƙoƙari ma kun zage shi haka suke ta zuruga wa mutumin nan ashar matuci azzalumi kaza kaza ka je ka bi ko yanzu in kana da facebook ka yi satin baba gana umara zulum kawai za a koro ma shafinsa ka ga yadda ke raban abubuwa malam mutumin nan tallafin da aka kawo biliyoyin kuɗin nan na rantse da Allah har waɗanda wannan ibtila'in bai same su ba mutumin nan haka yake bi yana raba mutane kuɗi in gidanka gidan laka ne dubu ɗari biyar idan gidanka gidan siminti ne miliyan ɗaya haka saboda abu ne wanda ya shafi al'umma da yawa ba zai yi wa a wadata ka ba shi Allah ne shi da zai wadatar da ku ya abin da Allah ya hore masa shi zai yi kuma dole ka karɓa ka yi haƙuri iftila'i ne ba shi ya ɗora maka ba Allah ne ya ɗoro ka gode wa Allah ma da Allah ya sa ya ɗan kama wannan tallafin in wani gwamnan ne ko kula ka zai yi an malafar uba kawai ku yi haƙuri da Allah Allah wallahi malam abin abin haushi abin takaici amma a hakan wallahi haka suke zagin mutumin nan su zage shi su yi kaza su yi kaza mutane ba sa mutunta wanda suke mutunta su ba sa daraja wanda ke ba su daraja kuma da haka suke so sai Allah ya saurare su ni kun duna mun lokaci ko to gaskiya gara ne birki anan dan gaskiya na fara tafasa ne gaba kadan ina gaba a samu matsala gara tsaya daga nan jama'a za mu dakata anan saboda kurewan lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana za mu tashi at-takbiratu fi ayyamil idaini at-takbiru yadda ake kabbar bari a ranakun idi muna addu'a subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya ya sa aljanna ta zama komar mu ya haramta wutacin naman jikin mu hadha huwa ma indiyo billahi tawfiqi wa